نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا عشرين جوة المحرم jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da biyar ga watan bakwai shekara ta 2026 ci gaba da yin tafsira alkur'ani mai girma a cikin suratu al-ma'ida mun tsaya daidai aya ta 91 ko ko da biyu ne da biyu ne za ka shi mun zai daidai aya ta biyu ko gomiya tara da biyu haka ne ko? za mu tashi kan aya ta uku. Allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله يتي ليس على الذين آمنوا باب laifi akan waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka junahum babu laifi akan su ba zunubi akan su fi ma qa'imu cikin abin da suka ci gabanin hukuncin haramcin shi ya zo masu idza mattaqaw in dai suka ji tsoron Allah in dai sun yi biyayya ga dokan Allah wa amanu kuma suka ba da gaskiya wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka masu kyau sun mattaƙau sa'an nan kuma suka ji tsoron Allah wa amanu suka ba da gaskiya sun mattaƙau sa'an nan suka ji tsoron Allah wa sanu kuma suka kyautata wallahu yuhibbul muhsinin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa malayin ce lamma nazala tahrimul khamri yayin da haramta shan giya hukuncin shi ya sabko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan nahyul akid da kuma hani mai karfi wat tashdidu fihi da kuma tsanantawa game da shan giya ya sabko ga annabi alaihi salatu wassalam mana wadancan ayoyin da suka gabata ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ولا أنتم منتهون yayin da wannan hukunci ya sauka ga annabi alaihi salatu wassalam tamanna unasun minal mu'minina wasu mutane daga cikin muminai sai suka yi fata suka yi gurin an ya'lamu hala ikhwanihim su san halin yan uwansu alladhina matu ala islam wanda suka rasu akan suna rike da addinin musulunci qabla tahrimil khamri gabanin haramta giya wa hum yashrabunaha alhali kuma su suna shanta a lokacin da suke shanta ne Allah ta'ala ya saukar bayan sun rasu Allah ta'ala ya saukar da hukunci to bayan Allah ta'ala ya saukar da waɗancan ayoyin sai suke tambayan to koyaya halin yan uwansu dada alhali kuma Allah ta'ala yanzu yayi wannan hukunci ya ne za a yi fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wannan wanda muka karanta yanzu wa akhbara ta'ala Allah ya bada labari annahu laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati junahun cewa babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ai harajun wa ithmun babu laifi gare su babu zunubi gare su fi ma fa'imu cikin abin da suka sha suka ɗanɗana min alhamri na giya domin sun sha ta ne gabanin Allah ya halatta ya haramta hukuncin lokacin tana daga cikin abubuwan da ake sha ba a saukar da hukuncin cewa haramun bane wal maisiri da kuma ainihin modi caca qabla tahrimi ma gabanin haramta su to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ba da labarin cewa wato babu laifi a kansu ba su ma Allah laifi ba saboda ba su taka dokan Allah ba domin lokacin Allah bai haramta abin ba walamma kana nafiyul jinah yayin da kore laifi ya kasance ya shimalul mazkurati wa ghayraha ya shafi da abubuwan da Allah ya faɗa da ma wasu waɗanda Allah ya zano inna malhamur walmaisir wal'ansab wal'azlam rishi sun min amali shaitan muna ganewa ko? kayyada zalika bi kauli amma sai Allah ya kayyada wannan da magana shi ce idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat yawa ai bi sharti annahum tarikuna lil ma'asi da sharadin cewa lalle su sun kasance masu barin ayyuka na sabon Allah shi ne tsoron Allah tsoron Allah shi ne kabar aikin da Allah ya hana ka kabar aikata shi ka guje shi ka yi nisa da shi mominuna billahi imanan sahihan sa'annan kuma su kasance masu imani da Allah ta'ala imani ingantacce mai imani ingantacce shine imanin da Allah bai karba ibada in babu shi tashihu imani farko abin da yake zama wajibi akan baligi inganta imani shi to akwai imani ingantacce akwai imani cikakke imani cikakke Allah na karbar ibada muna ganewa ko Allah subhanahu wataala yana karbar ibada da shi mana imani ne wanda yake ya riga ya inganta amma kuma bai cika ba shi kuma wannan ingantacce to dole sai da shi mana ingantaccen imani shine imanin da babu shirka a cikin shi babu kafirci babu duk wani abu da zai raba ka da Allah a ciki to shine ingantaccen imani mujiban lahu ma'amalas salihat sannan kuma wannan imanin yana wajabta masa ayyuka masu kyau thumma istamaru ala zalika sa'annan suka dore suka ci gaba da yin haka suna kiyaye dokokin Allah kuma suna ayyuka masu kyau wa illa malam yace in ba haka ba faqad yattasifu al-'abdu bidhalika bawa yana iya sifantuwa da haka fi waqtin a wani lokaci duna akhara banda wani lokaci mana ka samu mutum wasu lokuta yana kiyayewa yana rike da addini yana roke da dokokin Allah wani lokaci kuma sai ka same shi da rauni sai ka same shi ya saki jiki yana ta masha yana ta ayyukan da ba su ba ne fala yakfi ba zai isa ba hatta ya kuna kazalika har sai ya kasance kamar haka hatta ya atiyahu ajaluhu mutum ya ta zama yana mai riko da addini har sai ajalin shi ya zo mashi ba gudu ba ja da baya wa ya duma ala isani kuma sai mutum ya dage ya dawoma akan kyautatawa shi tsakanin shi da Allah tsakanin shi da bayin Allah fa inna Allah yuhibbul muhsinin dan Allah ta'ala yana son masu kyautatawa fi ibadatil khaliq a wurin bauta ma Allah subhanahu wataala sai ibada dan Allah subhanahu wataala da kyakkyawan niyya sai ibada kamar ga Allah nan gaban su almuhsinina Allah yana son masu kyautatawa fi naf'il abidi a wurin amfanin bayin Allah kyakkyawan mu'amala da bayan Allah shi ne kyautata ma bayan Allah wanda Allah ya ce ka ba shi haƙƙin shi ka ba shi wanda Allah ya ɗora ma nauyin ciyarwa ka ciyar da shi matukar dai kana da abin da za ka ci da shi wanda kuma Allah ta'ala mu'amala ce ka mai kyakkyawa gaisuwa da kulawa da nasiya da sauraren shi in ya nemi shawararka duk wannan kyautatawa ce to Allah ta'ala yana son wanda ya haka a masallaci kuma ya zo a zahiri yana kyautata ma bayan Allah wa yadkhulu fi hadhihi al-ayati al-karima yana shiga cikin wannan aya mai girma man taimal muharrama wanda ya ci abin da yake haramun ne aw fa'ala ghayrahu ko kuma ya aikata wani wanda ba wannan din ba ba da tahrimi bayan haramta abu ma'ana ka aikata abin in na ci ne in na sha ne ka yi amfani da shi gabanin ka san hukunci to bayan ka san hukunci me ya kamata sai ka kame ka ji tsoron Allah sun ma'atarafa bi zambihi sa'an nan mutum ya yi furuci da zunubin shi Nana ya tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifi wa taba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wattaqa ya kiyaye dokan Allah wa amana ya bada gaskiya wa amila saliha kuma ya aikata aiki mai kyau fa inna Allah yaghfiru lahu Allah yana mashi gafara wa yartafi anhu al-ithm kuma zunubi na daukewa daga barin shi fi zalika a cikin wannan Allah ya gafarta mana ma'ana dai aya ta shido ne domin ta yi bayanin cewa babu laifi ga waɗannan bayan Allah waɗanda suka rayu zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun sha giya ko sun yi amfani da caca gabanin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da hukuncin haramcinsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la yabluwannakumullahu lalle Allah ta'ala ba lalle yana jarraba ku bi shay'in min as-sayd da wani abu na farauta tanaluhu aydikum hannuwanku suna kama wannan abun wa rimahukum haka ma kibiyoyinku da masunku suna kama shi to Allah yana jarraba ku liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah ta'ala ya san wane ne wanda yake jin tsoron shi a boye ai ba ganin Allah muke ba ko amma mun san yana nan yadda muka dauki Allah na nan ba mu dauki kanmu ba muna nan ba haka ya kamata ba mai imani ya tabbatar da wato imani da gaibi tsananin yadda ka yi imani da Allah ba ka ganin shi kuma ba za ka taba ganin shi a nan duniya ba amma kuma mi yadda kake yarda da kwai shi to ya fi ma yadda ka yarda da abubuwan da kake gani da idanunka ba muka kai wannan darajar fato tsoron Allah mu ya kai inda yake ya kai kololuwa to da Allah ta'ala ya san wane ne wanda yake jin tsoron shi a boye ga doka Allah Allah ba nan ba mu ganin shi ba yana a zahiri amma yana nan wa za a jin tsoron Allah a haka kasan doka ita dama in ba mai ita yana nan tsaye ba ba a kiyaye ta wutacen nan da aka sa saboda kiyaye lafiyanmu da a ce duk inda suke polisi na tsayawa wurin guda goma to da wanda ya zo sai ya tsaya ko ba kowa tsayawa za kai ko ba haka ba duk inda suke tsayewa to za ka ganin wurin wannan wutar ba mai wuce ta kowa ya zo sai ya yi tsaye ko ba kowa sai ka yi tsaye kai kadai in kuma ka san cewa in ka tsaya takardu za a neman ka sai ka yi birki kai kwana ka sake hanya ka kyale su kawai to Allah subhanahu wataala ya ce saboda haka ne famane ta da ba da zalika wanda ya ketare iyaka bayan wannan balahu azabun alim Allah ya ce azaba mai radadi ta tabbata a gare shi malam ya ce hadha min minanillahi ala ibadi wannan yana daga cikin baiwoyi da kyaututtukan Allah ta'ala da yi mabayin shi an akhbarahum cewa Allah ya ba su labari bima sa yaf'alu da abinda Allah ta'ala zai aikatawa qada'an a hukunce wa qadaran a kaddare liyuti'uhu Allah ta'ala ya ba su wannan labari domin su yi ma Allah da'a wa yuqdimu domin kuma su gabato ala basiratin akan ilimi akan sani wayalika man halaka an bayyana domin kuma wanda zai hallaka ya hallaka da hujja wa yahya ya rayu man hayya wanda zai rayu an bayyana daga hujja wa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya la budda an yaktabira Allahu imanakum dole ne sai Allah ta'ala ya jarraba imaninku raziban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun mutane suna tsammanin cewa za a bar su ce mun ba da gaskiya da Allah alhali ko ba za a jarraba su ba falaqad fatanna alladhina min qabli Allah ce lalle mun jarraba waɗanda ke gabanin su saboda haka jarrabawa dole Allah subhanahu wataala ce lalle Allah na jarraba mu saboda haka ku masu imani sai Allah ya jarraba imanin dan Allah ya san imanin naku sai Allah ta'ala ya jijjiga ku sai ya jinjina nauyin imanin sai an tabbatar da imanin ka na gaskiya ne ko ko a'a na ƙarya ne ingantacce ne ko ko a'a ba ingantacce bane mai karbi ne ko mai rauni da jarabawa ne ake gane imanin gaskiya shi Allah dama ya sani domin Allah ta'ala ya bayyana ma duniya ya bayyana ma abokan zaman ku cewa kana da imani to sai ya kawo maka jarabawa ko ba ta yadda kake tunani ba la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah ta'ala ce lalle Allah sai ya tajarraba ku da wani abu na farauta ai bi shay'in ghairi kathir da wani abu wanda yake ba mai yawa bane fa takuna mihnatan yasira sai jarabawa ta zamanto jarabawa ce ɗan kaɗan takfifan minhu ta'ala dan saukakawa daga Allah subhanahu wata'ala wa lutufan kuma saboda tausayawan Allah ta'ala a gare ku shi yasa zai jarrabe ku da wani abu dan kaɗan ba mai yawa ba wadhalika as-saydu alladhi yabtalikum Allah bihi wannan abin da Allah zai jarrabe ku abun farauta ne wanda Allah zai muku jarrabawa da shi tanaluhu aydikum wa ribahukum hannayenku suna kama shi akwai abin harautar da zaka yi kama da hannunka ko akwai kuma wanda da makaminka ne zaka kama shi akwai wanda zaka yi kama da hannu akwai kuma wanda halbin shi ne zaka yi ko jiban shi zaka yi da mashi ai tatabakkanuna min saidihi za ku samu daman farautar shi liyatimma bidhalika al-ibtila'u domin jarrabawa ta cika da haka la ghairu maqdurin alayhi ba wai abinda ba ku da iko akan shi ne Allah zai jarrabe ku da shi ba biyadin wanda ba ku da iko akan shi da hannu ba wala rumhin ko wanda ba ku da iko akan shi da mashi ba ba shi ba a wanda kuna iya kama shi da hannu ko kuma ku kama shi da jifa da mashi ko kuma da harbi da kibiya wala yabqa lil ibtila'i fa'ida idan ya zamanto ba ku iya kama shi da hannu ko da makami kenan babu wata fa'ida ga wannan jarabawa da Allah zai muku amma tunda kuna iya kama shi da hannunku ko kuma da kibiya ko da bashi to ubangiji Allah subhanahu wataala zai jarrabe ku kaga akwai fa'ida a ciki domin kuna iyawa Allah ya jarrabe ku da abin da kuke iyawa ba wai ya jarrabe ku da abin da ba ku da iko akan shi ba thumma zakara al hikmata sa'an Allah ta'ala ya faɗi hikima fi zalikal ibtilaya cikin wannan jarrabawan da Allah zai muku fa qala shi Allah ta'ala ce li ya'lam Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya sani ilman zahiran lil khalqi ilmi wanda zai bayyana ga halitta ya tarattabu alaihi thawabu wal iqabu lada da zunubi za su jeranta akan shi wanda ya ci jarabawa ya samu lada wanda ya fada wurin jarabawa kuma ya samu zunubi ko ba haka ba kamar jarabawa nan ne da yara suka yi wanda sakamako ya tojiya kawwa haka wanda ya ci to zai ci gaba da karatu kenan wanda bai ci ba kuma ko dai ya haƙura da karatun ko kuma ya ƙoƙari ya yi haƙuri ya daure kuma ya sake dawowa ɗayan biyu ne dama wanda ya samu ya gode ma Allah ba kokarin shi bane taimakon Allah ne wanda bai samu ba kuma kai ce cutar shi akai ya san cewa Allah ne bai bashi a wannan karan ba ya sake ainihi baɗe ya dawo da ƙarfi ya ƙara gwadawa ya gani ko zai samu saboda haka wanda ya samu ya gode ma Allah wanda bai samu ba kuma ya haƙuri yara da yawa suna ta kuka wani har yanzu yana can idanun shi jajawar suke ba Allah wannan jan idan da wannan bacin ran da hushin me zai samu maka shikenan abin ya riga ya wuce bai gyaruwa babu wani mushe daga cikin mushanni da zai kana kuka ya tausaya ma ya ce zo in baka daga ni abin ya riga ya wuce Allah ne mai badawa bai baka ba ya hakuri ka jira kuma baɗi kuma wani hani ga Allah baiwa ne ka yi imani da haka man ya kafuhu bil ghaibi wanda yake jin tsoron Allah a boye fa yakuffa amma naha Allahu an sai ya kame daga abinda Allah subhanahu wataala ya hana shi daga aikata shi ma'a qudrati alaihi tare da ikon shi akan wannan abu ga abin kana kallo amma tunda Allah ya jarrabe ka ya ce kakkai to kakkai muna ganewa ko dama ba za ka samu ladar barin zunubi ba sai in kana da ikon aikata shi baka aikata ba amma haka kawai baka tunanin shan giya baka da lada saboda ba baka tunanin abu muna fahimta amma da za a kawo maka wata rana ko ka ce wata ƙasa ba dan marari ko daya ba wanda ya san ka baka san kowa ba a kama ita bisa tabal dinka cikin otal ɗakin ka na kwana ka ta hicana kai kare cikin daki aka kawo ma butalin giya mai sanyi wata kyakkyawar giya kana iya ka bulbula abuka ka kwanta ka huta nan za ka tangaɗinka ka yi mashin gaudinka basa gado aka kawo ma da ita da ruwa baka sha baka sha ruwa ka ka bar masa abinsu to a lokacin sai ka samu ladar barin me barin shan giya saboda ga ka samu dama ba mai ganin ka sai Allah kana iya shan abuka kuma ku gyara da Allah tunda ba wanda ya ganka wurin Allah sunan ka ya bace kuma kana ya gyara ka ce Allah na bari ba zan kara ba dama na gwada ne dan injiya take amma duk ka kiya saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wataala to a lokacin zaka samu lada kaga kana da iko wata makuni da ke daban irin yadda Allah ya jarraba annabi Yusuf ya da shi da matar sarki kyakkyawa kuma babu kowa tare da su daga ita sai shi ga ya matashi yana da karfi a jinin shi amma ya ce ba ya iyawa ya ce ma'azallah ya ce Allah ya kiyaye irin wannan aikin banzan Allah wadda ran shi kamata a ce yi wannan mugun aikin Allah ya kiyaye na rabbi ya sana maswaya ce ubangiji na Allah shine wanda ya kyautata mana wurin zamana domin yadda lamarin yake a zalimai ba su cin nasara to haka shine zai sa mutum ya samu lada a lokacin da ka samu ikon yin abu ba yi ba wa yusibuhu as-thawab al-jazila sai Allah subhanahu wataala ya sakanta mishi da sakamako mai kabri sakamako mai gwabi mimman la yakhafu bil ghaibi daga wanda baya jin tsoron Allah a boye wanda shi dai in dai ba mai ganin shi to yana iya abin da ya ga dama ya aikata man gaba idanun mutane ne to ya kowa imani fala yartadiu saboda haka bai tsawatuwa an mai asiyatin ta'ridu lahu daga wani aikin sabon Allah da ya bujiro mashi ba ya kobe kanshi daga aikata wannan abin tunda yana ganin ba mai gani shi wa yastadu ma tamakkana minhu sai je ya farauto abin da ya samu damar shi fa manita da minkum duk wanda ya ƙetare iyaka cikinku ba da zalika bayan wannan albayani wannan bayanin da Allah ya yi allazi qata alhujaja wanda da shi ne Allah ta'ala ya yanke hujjoji wa awdaha sabila kuma Allah ta'ala ya bayyana hanyar da za a bi a bauta mai da ita balahu azabun alim Allah ta'ala ya ce to azaba mai radadi ta tabbata a gare shi ay mulimun mujibun azaba mai radadi azaba mai zabi la yaqdiru ala wasfihi illa Allah babu wanda ya san girman azaba a cikin wutar jahannama sai Allah du baka iya ganewa yawa yadda aka gaya ma din nan to an gaya maka ne dan ka ji tsoro dan ka kiyaye dokan Allah subhanahu wataala amma abin ya wuce lissafin ka ba irin wutar duniya bace لأنه لا عذر لذلك المعتدي saboda babu uzuri ga wannan wanda ya ketare iyaka saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya mashi bayani ya ce ma kakkai ga dokoki na Allah ya ce kakka tsallake su ka tsaya tilka hududullahi fala ta'taduwa ga dokokin Allah nan kakka ketare su ka tsaya daidai nan wurin to wanda ya ketare ya kaga da ba ya riga Allah ya mashi bayani ko yawa yanzu idan police na nan suna abin nan ka zo ka ketare wuta baka tsaya ba suka rike ka hakuri zaka ba su doka ce dama an gaya maka duk wanda ya ketare ta ga abin da za ya badawa sannu sannu wata rana sai irin dokokin kasashen tura da laraba sai sun zo mun su ba abin ka in ka in ka saba sai a kyale ka sai dai a dauki lamba kai tsaye can gaba can ma baka tsaya ba na gaba sai su dauka ce da wannan wanda ya laifi ya kare yin wani dai haka ana ta matara sai ka biya wannan taron ko bayan shekara na wani wata rana gidanka za a kawo mami resi ta wannan taron ka je ka zuba banki ba haka ba ko badin bada da sai ka biya wani dan bbc ne ko dan america yana bada labari shekara uku ya taka doka a america wani wuri da ake tsaya yake tsayawa ya wuce sai bayan shekara uku nan wurin ya dawo ya tsaya sai aka miko mai takarda tare ce kuma ake talinkawa da shekara ya ƙi biya walaitibaru da kuma lura bi man ya khafuhu bil ghaib ga wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala boye wa da muhdurin nasi indahu da kuma rashin halartowar mutane a wurin shi wa amma izharu makhafati llahi inda nas amma bayyana tsoron Allah a wurin mutane faqad yakunu zalika li ajli makhafati nas wannan yana iya zamantowa ne kana jin tsoron Allah ne saboda tsoron mutane fala yusabu ala zalika saboda haka ba za a baka lada akan haka ba gaban mutane kana tsoron Allah amma an ka kade ta daga barin su sai kai ma sha'a abinda ba ka yi gaban su amma kai kade kana iya yi to baka da lada akan wannan domin tsoron Allah ne na riya kana gwada wa mutane kai mutunan kirki ne kai bawan Allah ne kai ka fi kowa bin doka Allah alali kuma abun ba haka yake ba kana yi ne don tsoronsu ba kana yi don tsoron Allah ba to baka da lada Allah ya kiyaye thumma sarrahan bin nahi sana Allah ta'ala ya bayani game da hani din an qatli saidi daga kashe farauta fi halil ihram a cikin halin harama a cikin halin harama aikin haji ko umara Allah subhanahu wataala ya bayyana karara cewa a bari ya hana faƙala sai Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah la taqtulu sayda Allah ce kada ku kashe farauta wa antum hurum alhali ku kuna cikin mi kuna cikin harama ai wa antum muhrimuna alhali kuna masu harama fil hajji a cikin aikin haji wal umrah da kuma aikin umrah mana mutum na aikin haji ko mara ya riga ya shiga cikin wannan ibadodin ɗaya daga cikin su to ba shi ba kashe abin warauta muna ganewa ko wannan yu an katlihi hana kashe abin warauta da Allah ya ce la taqtulu sayda kakku kashi yashmalu nahya ya shafa ni an muqaddimatil qatl daga abubuwan da suke gabatar kisa abin nan kisa din kashe abin warauta wa anil musharakati fil qatl da kuma yin tarayya cikin kashe abin warauta muna ganewa ko wa dalalatu alai kuma ya shafi yin nuni akan shi wa li'anata ala qatli da kuma taimakawa akan kashewa kidan duk wani abu wanda yake hanya ce da za ka bi ka kashe abin warauta to Allah ya hana domin Allah in ya hana abu to duk wata hanya da za ta kai wannan abin ita ma bin ta haramun ce ko kuma ka kama ma wani ku yi tarayya ku bi ku kashe abin ko kuma ka nuna mai kace kai ga zo mu can ka ta yi umara kawai sai ka ga zo mu ka ce ma wani kai ga zo mu can wani na farauta ce ga zo mu can to shi ma an hana ko kuma ka kama ka taimake shi ko ka ba shi shawara ko wani abu da ya kama da wannan duka gaba daya kowane ɗaya daga cikin wannan tamkakka ya aikin warautar da Allah subhanahu wata'ala ne ya hana a ta ina min tamami zalika malam ya ce kai har ma yana daga cikin cikar wannan annahu yunhal muhrimu ana hana mai harama da aiki haji ko mura an akli ma kutila daga cin abin da aka kashe na farauta ausi da ko kuma aka farauto shi li ajlihi saboda shi muna ganewa ko yawwa da abin da aka farauto saboda kai wani mai farauta shi farauta yake yi ba aiki haji yake ba umara ba kawai sai ya kaso ya ce saboda kai ya kaso maka to haramun ne ka ci shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo ya tambaya an yi saboda su ne aka ce ya sai manzala ya ci wa hadha kulluhu ta'zimun li hadha an-nusuk al-azim wannan bayani na Allah dukkan shi dan girmamawa ne ga wannan ibada mai girma ibada umra ko ibada aikin haji annahu yuhrimu ko annahu yahrumu alal muhrim cewa yana zama haram haraman akan wanda yake aikin haji ko umra haka ne ko qatlun wa saydu ma kana halalan lahu qabla al-ihram kashewa ko farautan abin da ya kasance halaliya ne gare shi gabarin daura ihramin shi gabarin daura niyyar shi ta aikin haji ko ta umra wa qawluhu Allah ta'ala da yace wa man qatalahu minkum muta'ammida duk wanda ya kashe abin warauta daga cikin ku da gangan ai katala saidan amdan ya kashe abin warauta da gangan fa alaihi jaza'un mithlu ma qatala minan na'am ya wajaba akan shi sakayyan irin abin da ya kashe na ainihi dabbobin da ya kashe ay al-ibil irin raqumma aw al-baqar ko kuma shanu aw al-ghanam ko kuma tumaki kanana to duk wanda ya kashe wani abu sai a diba a gari cikin dabbobinmu na gari da wane ya kama muna ganewa ko sai a ce je yanka wannan abin wanda ya kama da wannan namu irin na cikin gari ya je ya yanka shi saboda ya kashe wannan abin na warauta fayunzar sai a diba a gani ma ya shibahu sha'an min dalika abin da ya yi kama da wani abu daga cikin wannan fayajibu alaihi mithluhu to irin shi ya wajaba kai shi kuna ganewa ko yadhbahu ya yanka shi wa yatasaddaqu bihi kuma ya sadaka da nama a ina a can makka wal itibaru bil mumathala lura da ake yi da kamanceceniya kaman abin da ya kashe a daji da kuma mi wanda yake irin shi a cikin gari an yahkuma bihi zawa adlin minkum masu adalci guda biyu a cikin ku za su yi hukunci da shi ai adlani adalai idan aka ce mutane masu adalci ana ne mutanen kirki kuna ganewa mutunan kirki shi ake ce ma adali yawa mai tsoron Allah mutum mai kiyaye dokan Allah nan adalci ba na hukunci ba ne na talakawa ba ba hukunci ba ne na shugabanci ba adalci nan na riko da addinin Allah shi yake magana adlani sai a samu adalai guda biyu ya arifani hukuma waɗanda suka san hukunci wa wajaha shaba kuma suka san dalilin wato abin da ya kama da abin da aka kashe din a cikin gari kama fa'ala sahabatu radiyallahu ta'ala kama inda sahabai Allah ya kara musu yarda suka yi haithu qadaw bil hamamat lokacin da suka yi hukunci da tantabara shatan da cewa za a yanka mi za a yanka akuya wa fin na'amat a cikin jimina kuma wanda ya kashe jimina badanatan cewa zai yanka raƙuma taguwa kenan wa fi bakaril wahshi a cikin wanda ya kashe kuma shanin daji alakhtilafi anwa'ihi akan bambancin nau'ukan shi bakaratan sai yanka saniya a cikin gari wa haka za kullu ma yashbau sha'an minan na'am haka da abin da ya kama da wani abu daga cikin tumaki to sai ya yanka tinkiya din ko ya yanka rago ko ya yanka akuya ko ya yanka dan bunsuru fa fihi mithluhu irin shi ya tabbata gare shi fa'in lam ya shi ba shay'an idan abin da ka gashi a daji bai yi kama da wani abu ba a nan cikin gari to fafihi ƙimatu sai ka ba da ƙimashi kuna ganewa yawwa tunda babu irin shi bale a ce ka yanka irin shi to sai a bada kimar shi kudin shi yayi nawa sai a ce to kudin zaka bada kama wal qa'idatu kamar yanda yake shine qa'ida fil mutlafati a cikin abubuwan da aka bata idan ka bata ma mutane abubuwa to kima zaka biya ai kowa gaba yawwa in ka bata mutum tayan mota da gangan har sai a ce nawa taya take irin wannan to ka biya ka kawo kudi a jiya sa ko ka bata mutum madibi muna ganewa ko ko ka bata ma mutum wani abu ne daga cikin abubuwa to sai ka ba da kudin wannan abun to ka'ida ce cikin abubuwa mutlafati waɗanda aka bata su aka hallaka su wa zalikal hadiyu kuma wannan hadayan labudda an yakuna babu makawa sai ya kasance hadiyan balighal ka'aba hadaya ce wadda ta isa ka'aba ay yazbahu fil haram zai yanka ta ina fil haram a cikin harami wannan abin da aka ce a yanka to za a yanka shi a ina za a yanka shi a cikin harami aw kaffara ko kuma kaffara ta'amu masakin ci da miskinai ai kafaratu zalikal jazai kafaran wannan sakayyan ta'amul masakin shine ciyar da miskinai ai yajalu muqabalatal mithl minan na'am zai sanya maimakin irin dabbar da za yankawa cikin gari ta'am zai sanya abinci yut'imul masakin wanda zai ci da miskinai shi qala kathirun min ulama da yawa daga cikin malamai sun ce yaqumul jaza'u ko yuqawwamul jaza'u za a kimanta wannan jaza'i din wa yushtara bi qimati ta'am sai a sawa abinci da kimar wannan abin da babu irin shi a cikin gari kuna ganewa kenan kudin in ka bada abinci za a sawa sai a raba ma miskinai fa yi ba mu kulli miskini sai a ci da kowane miskini a bashi abinci muddu burrin sai a ba mutum mudu ɗaya na alkama au nisfa sa'in min gari ko kuma a bashi rabi awadul zalika ta'am ko kuma daidai da wannan abincin maimakin wannan abincin siyaman yin azumi ay yasumu wanda ya yi wannan aika-aika din zai yin azumi ana ita'ami kulli miskini yawan maimakin ciyar da miskinai to duk maimakin miskini sai azumin yini guda Allah ya ce li yazuqa domin ya dandani bi ijza'i bi ijabil jaza'i da wajabta mai wannan sakayyai almazkuri alai wanda aka fadi akan shi wa bala amrihi domin ya dandani sakamakon al'amarin shi domin Allah ya hana shi yace sai yayi to ga sakamako nan wa man adaba da zalika duk wanda ya koma bayan haka fayantaqimullahu minhu to Allah subhanahu wataala zai ainihi azaba gare shi wallahu azizun zuntiqam Allah ta'ala mabuwayi ne wanda yake ma'abucin yin azaba ga dukkan wanda ya taka dokar shi wa inna ma nasallahu abinda yasa Allah subhanahu wataala ya nasi qarara alal muta'ammid akan mutunan da ya kashe abin warauta da gangan li qatl sayd ka kashe abin warauta ma annal jazaa tare da cewa sakamako wannan sakayya da yalzamu al muta'ammida wal mukhti'a yana lazimtan wanda ya da gangan da wanda ya da kuskure kama wal qa'idatu shar'iyya kamar yadda yake shi ka'ida ce ta ɗan shari'a cewa laifi ko da kuskure ka yi shi Allah ya fi maka kuskure amma mai doka sai ta hauka ka kashe mutum da kuskure shi ce shi kenan Allah ya faɗa abin da za a yi akwai diya akwai azumi ko ba haka ba akwai inda ake ba da diya kadai akwai inda ake a yi diya kuma a yi azumi tare da cewa kisan kuskure ne ka yi amma an dibi kuskuren ka saboda ba a ce a kashe ka ba an yabe maka ga abin da za ka aikatawa saboda kuskure kai annal mutlifa lin nufusi wal amwalil muhtarama cewa duk mutunan da ya halakar da rayuka ko ya halakar da dukiyoyi masu daraja fa innahu yadmanu halalle shi zai biya su ala ayi halin kana akan kowane irin hali ya kasance duk wanda ya mabanna ga ka'ida ko da gangan yayi ko ba da gangan ba to ka'ida cewa ta yi abiya sai in kai ka yayi mashi amma shari'a ta ce sai ya biya muna ganewa ko idza kana itlafu bi ghairi haqq in dai lalata wannan abin da yayi ba da gaskiya yayi shi ba ba da haƙi yayi shi ba لأن الله saboda Allah rattaba alaihi aljaza'a Allah ya jeranta sakayya akan shi wal uqubata da uquba wal intiqam da kuma ramuwa wa hadha lil muta'ammid wannan hukuncin ya tabbata ga wanda yake mai da kuskure ne kuma Allah ya ce man qatala minkum muta'ammidan to ga hukunci da gangan wa ammal mukhti'u amma mai kuskure falaisa alaihi uquba babu ukuba a kan shi irin wanda Allah ya faɗa ma wanda ya da gangan innama alaihi aljazawa abinda ke kai shine sakayya bana sai ya biya wannan abin da ya bata amma babu ukuba a kan shi hada jawabul jumhur wannan shine amsar da malamai mafi yawa suka bada min hadal qaid alladhi zakarahu Allah daga wannan qaidin da Allah subhanahu wataala ya faɗi domin da Allah ya ce wa man qatala minkum muta'ammidan qaidi ne akai ana da bai bayani aka hukunci an ce wanda ya kashe da gangan kaga tunda an ce da gangan hukuncin bai shahiwa ba wanda bai da gangan ba wanda da kuskure to amsar da malamai suka bada kenan abinda ake nufi shi ma wanda ya da kuskuren shi ma sai ya biya sai ya yi irin sakamakon da wanda ya da gangan yayi sai dai kawai shi Allah bai fushi da shi saboda ba da gangan yayi ba wa ta'ifatun min alil ilmi wasu daga cikin malamai kuma suna gani ya rauna suna ganin takhsisal jazai kebance wannan sakayya din yana tsayawa ne bil muta'ammid da wanda yayi da gangan kadai wa huwa zahirul aya shine zahirin aya walfarku bai na hada bambanci tsakanin wannan wa bai na tabmini da kuma tsakanin ramuwa filkata ifin nufusi wal amwal a cikin kuskure a wurin ɓata rai ko kuma ɓata dukiya fiya zalmauzi a cikin irin wannan wurin alhaku fihi lillah haƙi a cikin shi haƙin Allah ne muna ganewa ko? yawwa idan ka je kashe abin harauta nawa ne ne abin harauta nawa ne ne na Allah ne to idan ka zo nan cikin gari ba ka samu akuya ta ka bige akuya Allah ce ko tauci ha? haka ta mutane ce amma can ga daji ba na kowa ba ne Allah ya halicce su ya bar su saboda su zama abinci gare ku kai ma an kana da rabo ka zama abincin sai su canye ka dawo to saboda haka duk wanda ya bata dukiya ko ya bata rai bambanci tsakanin wancan da wannan wancan hakkin Allah ne zanza nan kuma cikin gari in ka taba dukiyar mutum to dukiya ce ta mutum ka taba sai ka biya shi abu shi ba kama la isma kamar yanda ka san babu laifi to la jaza'a li itlafihi babu sakayya ga batawar shi nufusal adami yana rayukan yan adam wa amwalihim da kuma dukiyoyinsu da ya bata musu wallahu ta'ala alam sai Allah subhanahu wataala ya ce wahilla lakum saydul barri haka ne ko wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله تعالى يتوحل لكم صيد البحر أن ألتا مكو فلوت الروح فلوت التيكو أن ألتا مكو كنا أجاج كومرا كام كيفي duk wata dabba da suke rayuwa cikin teku ya halitta kana aikin haji kuma mara ka yi farautar ta yawa in akwai teku kusan harami ko akwai teku kusan mina ko kusan arafa ya halitta ka je ka kama ya halitta ka ko kaga wani dan kududdufi a cikin shi akwai kifaye sai ka kama yawa musamman ga mutane irin nada da da can daji ne fau babu kowa amma yanzu dukin lacaki to in ya kama da in kai ba laifi bane muna ganewa ko wa ta'amuhu kuma an halatta muku cin shi matakar dai na ruwa ne mata'an lakum abin jin daɗi ne gare ku moriya ne gare ku kayan jin daɗi ne kayan hutawa gare ku walis sayyara da kuma matafiya wa hurrima alaikum sayidul barri Allah ta'ala ya ce kuma an haramta maku farautar waje wadda bata cikin ruwa ba ma dumtum huruma matukar dai kuna cikin harama aikin haji ko umra wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wanda ake tattara ku zuwa gare shi malam yace wadan ma kana saidu yayin da farauta ya zamanto yashmalu sayd albarriya wal bahriya ya shafi farauta na ainihi waje da kuma cikin ruwa istasna ta'ala sayd albahriya sai Allah ya togace farauta ta ruwa fa qala sai Allah ta'ala yace uhilla lakum saydul bar saydul bahri wa ta'amu an halatta muku farauta ainihi cikin ruwa da kuma abincin ci ay wahilla lakum alata maku fi hali ihramikum a cikin halin haramaku saidul bahri farauta abin da yake cikin ruwa wa huwa alhayyu min hayawanatihi shine rayayyen dabbar da yake daga cikin dabbobin ruwa ba sai kifi ba a cikin ruwa akwai halittu da dama ko kamar mi da mi dorona kana yi farautar ta ta farauce ka to a kaddara dorona da kuma mi da kada ha da kwaguwa duka waɗanda abin da yake rayuwa a cikin ruwa wanda ya tabbata cewa ba mai cutarwa ba ne ba ya da wani abu wanda in kaci zai bata ma rayuwa mai dadi ne to halal ne idan kaguwa tana da dadi haka soye ta za ka kamta baka kararar kana tamna da kana jin dadi ko ba za ta cutar da kai ba to ya halitta ka ci abinka a soya ma ita kamar yadda wasu kasashe suke mai zana aka soya ma kaguwa sai kai ta kallanta ba ka yi ci saboda ba mu bukatar ta fara ta hita wurinmu wa ta'amuhu da kuma cin shi wa huwa al-mayyitu minha shine matacce daga ciki da abin da ya mutu a cikin teku rayuwa yake bai iya rayuwa an ba cikin ruwa ba to ya halitta ka ci shi da rai ya halitta ka ci shi bayan mutuwar shi duk ɗaya ne fadalla zalika sai wanda ya nuni ala hilli maitatil bahr abu sa halaccin wato mushen ruwa mata'allakum lisayyara ay alfa'idatu fi ibahatihi fa'ida a cikin halatta shi lakum gare ku annahu li ajli intifa'ikum saboda ainihi cin amfanin ku wa intifa'i rufqatikum da kuma amfanuwar abokan tahiyyaku alladhina yasiruna ma'akum wadanda suke tafiya tare da ku wallahu ta'ala alam kira sallah ko ko lokacin bai yi da ba ya yi ko wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma mala yace wa yu'khadhu min lafzi saidi ana iya daukowa daga lafazin farauta da Allah ya faɗi annahu la budda an yakuna wahshiyan cewa babu makawa abun warauta ya zamanto naman daji ne ba na gari ba ne li'annal insiya saboda naman gari dabbar da take ta gari laisa bi saidin ba a warautar ta yi in ka yi warauta ma ƙarya kake sata ce da dabbar da gani cikin gari ya ta wani ci amma matasa suna suna ce sun yi warauta matasan da ba su da imani da Allah su sai su sungun dan bunsurin mutane kawai su yi cikin lungu da shi ko su haɗe shi ya mutu yana bulle-bulle su yanke su gashi abinsu ko zakara ko zabo ko kaza ko tantabara ko wani abu duk ba kayan warauta ba ne waɗannan duk kayan gida ne dole sai naman da yake rayuwa a daji shi yake farauta wa makulan kuma sai ya zamanto abin da ake ci ne kaka je ka kama gahiya gahiya ba a cinta ka je ka kama gahiya ka ci ta ya za ka yi ko musa mage ba a cinta fa inna ghayral ma'kuli la yusad domin abinda ba a ci ba a farauta shi to abinda ba a ci to ba a farauta shi sai dai a kashe shi saboda a huta da cutarwa shi in yana cutarwa sai a kashe shi saboda a huta wala yutlaqu alayhi ismu saidi kuma ba a fada mai sunan farauta muna garewa ko ba farauta bane kisa dai sunan ya kawai an kashe shi واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي اتقوه كيا يا الله كبدو كشي بفعل ما أمر به da aiki da abin da Allah ya bada umarni da shi wa tarki ma naha anhu da kuma barin abin da Allah subhanahu wataala ya hane daga barin shi waslainu ala taqwakum ku ji tsoron Allah ku nemi taimako akan jin tsoron Allah bi ilmikum da iliminku annakum ilayhi tuhsharun cewa lalle ku za a tara ku zuwa ga Allah subhanahu wataala wata rana ma'ana sanin ka da cewa akwai alkiyama ya kamata ya taimaka maka akan bin doka Allah kai amfani da wannan sanin da kai cewa lalle akwai tsayuwa gobe alkiyama a gaban Allah akan kiyaye dokan Allah abinda Allah ya sa ka kai kai abinda Allah yana ka ka bari ka bari shine ma'anan wannan fasdainu ala taqwakum ku nemi taimakon Allah akan jin tsoron shi bi ilmikum da ilminku cewa annakum ilayhi tuhsharun cewa lalle ku za a tattara ku zuwa ga Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya san gobe Allah ta'ala zai tsaida shi a gaban shi mai sakayya ga wuta nan ga aljanna ya kamata ya kiyaye doka Allah in dai ya sani sanin na gaskiya na hakika ya ma wannan sanin ba sanin shanu ba ba sani irin wanda kawai dai kana ji a sanin da ya kwanta ma ga zuciya kana da tabbas cewa wata rana sai ka yi tsaye gaban Allah sai ka ba Allah labari sai ka ba da ba'ashi kamar yadda kaga a duniya masu shari'a suna tsaye da ka yi bayanin laifin da aka kama ka haka za ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wata'ala ka yi ta bayani tun daga balagarka har zuwa mutuwarka duk wani abu da kai mai kyawo sai ka bayyana shi duk wani abu da kai mugu baka tuba ba sai ka gaya ma Allah dama wanda kai ka tuba Allah ya sa a goge shi an shafe an yafe maka Allah ta'ala ya samu dace fa yujazikum sai Allah ta'ala ya muku sakayya hal qumtum bi taqwahu shin ko kun tashi tsaye da biyayya ga dokan Allah fa yusibukum thawabal jazila in haka nan ne sai Allah ya muku sakamako mai kyau sakamako mai gwabi mai kauri shine gida aljanna sakamakon da ya fi karfin aikinka ka saka ma da rayuwar da ba bakin ciki ba tsoro ba fargaba ba talauci ba yunwa ba kishirwa babu babu duk wata babu da ka sani marar daɗi to babu ita aljanna babu komi cikinta sai farin ciki sai murna sai jin daɗi sai walwala duk abin da ka so koda babu shi gaban ka yanzu ka gan shi ba wahala cikin aljanna babu wani abu da za ka taya ka nemo a ganka kana zufa a ganka cikin damuwa ka san wani lokaci duniya sai ka ji kawai ga kanan karasa mi kake so magana ma ba ka so amma kuma ba ka da matsalar komi sai wannan matsalar da kai baka san menene ba Allah ne ya dora ka fusa wannan matsalar dan ya nuna ma duniya ba wurin zama bace ba ka da talauci ba ka da yunwa ba ka da kishirwa ba ka da damuwa komi amma kuma ga ganin cikin damuwa ka yawata cikin gari ba ka jin daɗi ka zanna wuri guda ba daɗi ka dawo masallaci ka yi kwance ba daɗi ka ce gidanka ba daɗi kawai ka rasa me yake damun ka ce can Allah ya ga dama sai ya yi ma abin daga ka dawo daidai to aljanna babu irin wannan to don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kun budo kashi to Allah zai ba ku tukuici mai gwabi shine gidan aljanna am lam taqumu biya koko ba ku tsayi da dokan Allah ba ba ku yi aiki da ita ba fa yu'aqibukum to sai Allah ta'ala ya kama ku da azaba Allah ta'ala ya kare mu daga azabar shi Allah subhanahu wataala ya hada mu da rahmar shi Allah ka samu kare da duniya lafiya ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah subhanahu wataala ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka kawo mana aiki mai albarka kawo mana kasuwa mai albarka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah ka kara ma musulunci daukaka da karfi ya Allah ka kara ma kafirci rauni da watsewa ya Allah Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kari da duniya lafiya Allah ka sa mu yi aiki da abin da muke karantawa abin da muke karantawa nan Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa mana jagora shiga gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين